السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wani tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan sura da zamu fara insha Allah surat tahrim yau ana ranar ta Laraba ina ga ɗaya da wata na Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1448 kamar yau kuka fara kuka ce da arba'in da bakwai yau ga shi kun ce da arba'in da takwas idan Allah ta'ala ya tsawata kwanukan mu sai da mun ce da arba'in da tara haka za ka faɗa har zuwa lokaci da ne wato abin da zai baka mamaki na ranaku da suke gudu kadai ɗan lokaci ne ɗan kaɗan sai ga amma abin da ya tafi yana da yawa to shi yasa waɗannan ranaku da suke tafiya kullum suna tafiya ne da ramunan mu kullum idan gari ya waye a cikin kwanan ka rasa daya in nawa ya rage maka kullum ɗaya rasa kai kina shi na adam kullum yana matsa da kabari ne amma kuma yana manta gashi na wata na sare shi ma yau nuna da sha bakwai ko da wata na shidda shekara ta biyu da ashirin da shidda shi ma haka ɗan lokaci kaɗan insha Allah sai ka ga ya tafi Allah ya mana dace da ayakunan nagari kuma Allah sun yi filasa cikin ayakunan Amin Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi Allah ta'ala duk inda zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nabi babu inda Allah ta'ala ya kira da sunan shi shi yasa bayyana cikin ladabi kaji mutane suna waka suna ta ya Muhammad domin Allah ta'ala duk inda ya ce ya to lalle sai dai ce ayyuhan nabi ko ya ayyuhan rasul amma sauran annabawa gaba ɗaya Allah kira su da sunan su ya Ibrahim ya Musa ya Nuh dukkan annabawa to Allah yana kira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ayyuhan nabi lima tuharimu ma ahalla Allah lak ce dan me kake haramta ka hana kanka abin da Allah halitta tabtaki marzata azwajik za ka nemi kana ko kuma kana neman yardar matakinka wannan aya ko kuma sura ta sauka ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wajen koyon gasa mariya lokacin da hafsa allah ƙara musu yarda gaba daya ta ga annabi sallallahu tare da iyalansa saboda haka ta sa kishi irin nasu na mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lallashe ta akan haka har ya kai ga hanawa kansa zuwa wajen yanga samari suka yi magana a cikin sirri da kan kowa ya sani amma ta faɗa wa ƙawata aisha shi ya sa kuma sai allah ta'ala saukar bayan wani saukar wannan sura ya ce ta mutaki marada ta azuwaji kana neman yardar matakinka والله غفور الله من غفر عليه رحيم الله من تفسيره برحمته قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم حقيقة الله تعالى يا شرعا تامكم abinda in kun yi rantsuwa za ku warware ma'ana kafara da za ku yi kambacin rantsuwa da ku domin idan musulmi rantsuwa kan wani abu ya ce zai yi ko ba zai yi ba to idan wannan abin yin san ko barin nashin alheri ne to abin da ya dace haka yi kafara ka aikata wannan abu haka maza Allah sansan da ce kenan karkar ce ai na ranzuwa ban na kafara wannan ba matsayi bane ba yabo bane ba yabon kanka yi ba ko ba wani hali mai kyau bane in dai abin nan mai kyau ne to abin da ya dacewa ga musulmi ya yi kafaran kuma ya aikata wannan to sai Allah ce ya shar'anta muku yanda idan kun yi rantsuwa za ku warware ma'ana ku kafara kafarar kuma kamar yadda makaranta fa kafaratu it'amu asharati masakina kafara rantsuwa ta sha babban da wasu kafara ita miskini goma ake ciyarwa wa kafaratu it'amu asharati masakina min ausadi ma tudimuna alikum aw kiswatuhum ko ka musu tufafi aw tahriru raqaba ko ka yanta bewa idan wannan ukun a ciki baka samu wani ba to shine a wani lokaci aka baka damar ketara malamai suka ce waɗannan uku na farko da aka jera kana iya ka yi su duk wanda ya samu ba dole ne ka zo su amma ukun wannan akan gamin su da wancan ɗin su wannan ukun sai in arsa ɗaya cikin su sannan ake ƙetara zuwa na hudu wannan da mai ba siyamu salatati ayyam duk wanda bai sami ikon da zai yi wa'annan ukun ba a ciki ɗaya a ciki to yi azumi na kwana uku yace dalika kafaratu aymanikum idan halaltu wani shine kafarar rantsuwar ku idan kuka rantsu amma irin mutanen da suke rantsuwa ta ƙarya kullum rantsuwa wannan su ba maganar kafara sai da tuba ga Allah da wani zai kafara sai shekara na azumi bai kare so da kullum yana nan zuwa kan karya sau da haka kenan ga abin da aka shar'anta na kafara rantsuwa wallahu maulakum Allah shi ne majibincinku Allah shi ne masoyinku wawon alim Allah shi ne masani ana kimu wani wanda ke mai hikima cikin dukkan ayyukan na'am
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa wa yi asarar nabiyu ila ba'adi a zuwa ji hadisa ka tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da wata daga cikin matansa magana ta sirri tsakanin shi da ita kar a ban kowa labari amma hannun adam sai ta bada labarin wani sai Allah ce falan ma nabba'ad bihi lokacin da ita wanda aka bata labari na aka yi sirrin da ita ta bada labari to wa azharahu Allahu alai sai Allah ya bayyana masa dukkan abin da ta gaya wancan kawata ta amma da ya zo gaya mata abin da suka tantauna ta gaya kawata ta an rafa ba a zahu wa arda an ba ya gaya mata wani shashi amma ya ɗauki kai bai gaya mata wani shashi ba domin ɗan adam idan ya yi irin haka in an ja mashi gaba ɗaya kumiya za ta yi wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata wasu abubuwa ya kawai shi akan sawa abin ya ba ta mamaki falan ma nan ba a bihi lokacin da ba ta labari kin gaya wancan kaza kun ce kaza kun ce kaza ta kuwa ne ta yi ta suka yi zan ce na sirri qalat man an ba aka haza cewa ba ka wannan labari zai zai tsammani ma ko kawata ta ba da labari ƙalan da ba ni al'alimul khabir ya ce wanda ya ban wannan labari shine sarki masani mai ba da labari shine Allah ta'ala wanda aka Allah ta'ala duk abin da aka yi na sirri ko na bayyana shi da amursa ɗaya ne sawa'un min kuma asarar ƙaula kuma ta hanafi shi Allah da wanda ya koyi da wanda ya bayyana shi abin da ɗaya ne amma mu ne a gurin akwai bambanci sai Allah ta'ala ke cewa in tatuba ila Allah faqad sakat qulubukum ai abinda ake nufi a nan kada ba abin da ya rage muku illa ku tuba zuwa ga Allah kenan da ke da kawata ki gaba daya ku tuba zuwa ga Allah domin sirri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tantabna akan sa faqad sakat qulubukuma domin zikatanku sun samu karkata ma'ana sun yi abin da ba shi ya kamata su yi ba wa inda zahara alaihi idan kuma kuka taimaka juna ke kika taimaka mata ita taimaka miki akan annabi sallallahu alaihi wasallam to ku san da cewa fa inna Allahu huwa maulahu Allah ne majibancin sa kuma shi zai taimaka masa kin taimaka kawarki to Allah shi zai taimaka mishi wa jibrilu mala'ika jibrilu ma yana tare da shi wa salihul mu'mini sauran salihan mu'minai su ma haka har yana ciki gaba gaba ma iyayen gaba da yana abubakar da yana umar su ne kira salihul mu'mini idan aka faɗa uwayensu ne gaba haka wani mala'ikatu ba da zalika su ma mala'ikai bayan abin da aka faɗi na Allah yana tare da shi Allah zai taimaka masa ya jibinci al'amarinsa da jibrilu da salihan muminai to su ma dukkan sauran mala'ikai ba da zalika zahir suna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duka kowane mai taimaka masa kaga al'amari kuma ya fi karfin abin da aka ce Allah yana tare da wani a aiki ya girma ya fi karfin ka to bismillah
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا sai Allah ta lage cewa asa rabbuhu ya kusanta ubangijinsa Allah ta'ala in tsallaka kunna idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ku an yudi lahu Allah ta'ala ya canza mishi azwajan matayki khairan minkum wanda za su yi wato anan sharɗi ya kai aka ce in tallaka kunna me aka sharɗa an yudi lahu azwajan khairan minkum to sharɗi bai samu ba bari abin da aka sharɗanta ya samu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai saki matansa ba kuma matan manzo Allah sallam matansa ne a nan duniya matansa ne abu ma har a cikin gidan aljanna shi yasa Allah ya haramta wa dukkan mu'mini ya aure mata manzo Allah sallam ko da bayan sa kenan anan Allah ta'ala kadai ya yi musu wa'azi akan haka abin da suka yi amma Allah ta'ala ya kaddara masa damar waɗannan mata ba zai sake su ba kuma matan shi ne har a gidan aljanna shi yasa mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwayen dukkan mu'mini ne dukkan mutum musulmi mu'mini to mata manzo Allah sallam suna darajar da ba wata daraja irin da domin iyaye ne gare mu gaba daya saboda haka ba wanda yake da damar da zai bata ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu irin wannan abu kuma wanda Allah ke kaddara wa dan adam ya sami kansa a kansa to wani abu ne wanda Allah ya rubuta ya kasance dole ya kasance kuma dalilinsa sai wani abu ya wuto da za a sharanta. Yasa Allah ta'ala sai jarabe su da wannan abu da ya kasance na tantamna da suka yi akan annabi sallallahu alaihi domin wani iya kalli waɗannan ayoyi musamman makiya sai su ji daɗin bata wa'annan bayan Allah su kuma waɗannan su ne zababbun matan da babu mata sama da su saboda shi yasa Allah ta'ala ke cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa'i in tabaita saboda haka ba ɗaya suke da sauran dukkan matan duniya ba matan manzo Allah sallam sun yi matarka sun yi tawa sun yi ta kowa saboda haka ba wata mata a saman doron ƙasa da take da matsayin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan kuma suna nan da darajar su wannan bai rage musu komai ba idan Allah ta'ala cikin hikima sai kaddara musu haka kuma musu abu daga kenan babu wani abu da suka ga waɗannan bayin Allah dalilin haka domin shi maki kullum neman abin da zai faɗa yake ko da ba shi da hujja ba shi da magana ba zai magana bari ya samu abin da zai magana sai Allah ta'ala ke cewa matan da za a canza mushi ya ce musulmatin masu ne wuya ga Allah mu'minatin masu imani ƙalitatin masu yi wa Allah da'a da biyayya abidatin masu yawan bautar Allah sa'ihatin masu yawan azumi Allah zai ba shi ya canza musu to waɗannan kamar da muke bayani a baya mata na manzo Allah sallallahu dukkan waɗannan sibobi da aka zana su dinnan su tsalauke su musulmai ne mummune ne masu da'a ne masu azumi ne masu ibada ne sau da haka Allah ta'ala ya sanya su matansa duniyar lahira kuma Allah ya zaɓa mashi zama matansa cikin abin da Allah ya ƙaddara ya rubuta masa sau da haka darajar su da kimarsu tana nan har zuwa tashin alkiyama ko wanda yake da damar da zai soki ɗaya daga cikinsu ya ce sahibatin zaurori wa abukara da bunori kenan za a ba shi zauru da 'yan mata
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran bayansa masu imani, ya ce, Ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuma ba da gaskiya. Wannan kira, kira ne wanda Allah ta'ala yake wa bayansa nagari kaɗai masu imani. Idan Allah ta'ala ce, Ya ayyuhan ladina amanu, to ba kamar ya ayyuhan nasu da yake. Ya ayyuhan nasu kowa da kowa. amma ya yi wallazi na amon waɗannan ana kiran masu imani wanda suka karɓi saƙo na Allah. Saboda shi yasa idan ka dace ya yi wallazi na amon to ka dakata ka saurara da kyau. In ma wani alkhairi duniya lahira za a maka umarni da zai amfane ka. In ma wani hani da abin da zai cutar da kai duniya lahira za a hane. In dai ya yi wallazi na amon ta zo to wani abu zai biyo bayan ta. Doka za ta biyo bayan ka ko iko karkari. kuma malamai suka ce duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya kuma su imani to wannan abin in na aikata ne to zai cika maka imanin ka in na abari ne in ka bari zai cika maka imani in kuma na aikata ne kaji aikata zai iya rage maka imani in na abari ne kuma ka aikata har zai rage maka imani idan da kaji ayyuha allazina amanu ka tsaya fara da kyau to me Allah ta'ala zai umarci bayan sa nan sai ce ku anfusakum wa ahlikum na yace ku kare kanku bayan ku kare kanku yace ku kare iyalanku daga shiga wuta anan idan kuka riba usulubi na alqur'ani da kuma yadda karin balaga ta alqur'ani take idan ka kare kanka daga abin da zai kai ka gidan wuta da wanda suke buƙatar su ma ka ba su kariya da suna da yawa ka nuna musu abin da ya dace to yi maka ce za a zana su abin zai yawa to yi kwa ce ku a zuwa da kuma auda da kuma kaza da kaza abin da za a zaro masu yawa kaɗai sai aka zo da kalmar da za ta gama kowa da kowa sai aka ce ku kare kanku sai aka ce iyalanku idan aka ce iyalanku kaga matar ka ma tana ciki tana ma gaba gaba dan shi ne kada suke hudda matan manzo Allah sallallahu alaihi cikin iyalansa da rashin tunani da rashin hankali domin wanda Allah ya ce musu iyalansa kuma amma kai ka hudda suka ce ba sa cikin cewa matar ka ba iyalin ka ba to wai iyalin ka dan ma daga wajen waye zai daga wajen matar amma shi maki a kowane lokaci zai iya yin hakan ne sai Allah ta'ala ya ce ku kare kawunan ku ce ku kare iyalanku matarka ‘ya'yanka iyayenka ‘yan uwanka jama'ar da suke tare da kai duka suna cikin haka domin an ce asalin ahali su ne aka canza aka maida su ahali wanda ya ce wa ala fir'aun asalin ahali ahali ne ku gane ku saboda aka su ba an ce ahalinka to na farko da iyalanka ake komawa farko matanka da 'ya'yanka sannan makusantanka sannan duk wani mutumin da ke tare da kai da wanda ya rage ma iyalanka ne domin fir'auna mai Allah ce wa haka mai ali fir'auna ashaddal azab yanzu duka yan fir'auna ne yankan gaba da amma kuma aka ce ali fir'aun to saboda aka ce nan shi sa aka zo da kalma ta ahli nan dan ya zamanto wanda zaka ba su kariya suna da yawa kuma shi kuma wannan kariyar shi ne da yin abin da zai kare ka gaba da wannan wuta ke da bin tisalin awami wai ce zafin nawahi Allah ya ce ayi ayi ya ce a bari a bari wani Allah ta'ala ya mara dace da hakan ne to wannan wuta da Allah ce kowa ya kokarin da zai kare kansa da iyalansa wannan wuta ba irin wannan wuta bace ta duniya kuma ta sha bambam da duk wani tunanin mai tunani sai Allah ta lagita wannan wutar wa gudu hannasu abinda ake sa a hura ta ta kama balbal ta daga dan adam kaga ai isan su ne ruwa ne amma kuma daga wani bangaren ba ruwa bane yanzu ka kawo ruwa ka zuba wuta me za a yi mutuwa za ta yi amma ka sa isan su shi ma ruwan ne tunda likit ne shi ba amma ka zuba kuma zai ne to amma yanzu in ka jawo dan adam a nan duniya wajen duniya me zai ko sai ne narki ko zai kama balbali ne da wannan shi a to amma wutar lahira dan adam zai fita a hura ta shi ya rika ci yadda yake ke ci Allah kare mu isa Allah ce wa qudu annasu wal hijara abin hura ta shine mutane da duwar wasu idan wannan wuta ashe ya dace ga dukkan musulmi ya nemi tsari da wannan wuta ya nemi kare kansa da iyalansa ga wannan wuta Allah ya kare mu musamman ma malamai suka ce ba da kyakkyawar tarbiyya ga iyalai domin babu wani kyautar da mahaifi zai wa ɗansa ko wani alkhairin da zai ba ɗansa da ya wuce ba shi tarbiyya ta gari a tara arziki bai ya sawa ya su tarbiyya tara arziki ba sa ƴan wani su haɗin kai ƴaƴan su haɗin kai bar ma sau biya tara arziki ka bar wa iyalin fitina ke zama yau idan aka yi mutuwa indiya akwai arziki to ba da iya shiga an kama rikici kenan gaba ta kwalla a jira amma yau baban ku ya mutu lalle mutum ya bar iyalansa da dan wani abu abu ne mai kyau amma dai kam akwai matsaloliyar suke zuwa musamman in dai ba a samu tarbiyya mai kyau ba domin wani abin da za a bari hanyar ɓannar da ya samu ke hanyar da zai saba Allah ya rika tabar gaza wallahi wani kamar ya kau da mahaifin shi saboda dukiya shi sa Allah ce ya ayyuha allazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum kana ashe ko anan mutane da yawa su suna ga cewar abinda za su wa 'ya'yansu ya zama sun karrama su su bar musu arziki mai dimbin yawa don su ji daɗi wa ce baka na amara mutum arziki zai ji daɗi nawa aka bar su basu da ko sisi yanzu ga arzikin ya zaka yanzu tana yiwa kai ma wanda ya ba maka arzikin ba shi da ko sisi ba bar mu ko sisi kuma Allah ba shi arziki gidan arziki ya koma gidan talauci gidan talauci ya koma gidan arziki al'amari na Allah yanzu ga dama yake ba ka kake tsara mushi ba ba wanda yake tsara mushi shi yake tsara kayan sa ko a mala'ika Allah ba shi da mataimaki ba shi wanda zai ce i kaza ko mai shawara saboda haka shi yake yanda ya ga dama cikin bayansa idan kwashi a nan tarbiyya ta gari gaba ɗaya shi ne alkhairi su san Allah tun suna yara su imani da Allah mutum ɗayan Allah ya sarari sai ɗaunoyin duka ‘ya'ya amma kyakkyawar tarbiyya amma idan baka ba da wannan ba ba wanda zai amfani kansa shi yasa anan idan mutum bai ba ‘ya'yansa tarbiyya ba to illar yawa take na ɗaya ne shi ba yaron kansa karan kansa ba zai amfani kansa ba na biyu kai ma ba zai amfani ka ba sauran ‘yan uwansa ba zai amfani su ba al'ummarsa ba zai amfani su to me yake biwa baya kuma zai zama matsala ga karan kanshi ya zama matsala ga iyayen shi ya zama matsala ga yan uwan shi yau sai a kai matsayin da kullum ana kiran ga gidan shara gidan juju gidan gidan polis gidan jandarma sau dan kamar tarbiyya Allah kare da haka ce yara babu tarbiyya musiba ce kana kallon ƴaƴanka banda a je fada a zamna a yi ta abubuwa daban daban a yi ta shaye-shaye wani babu shakka saudiya sakaci yaro iya dan karami da kasan ganye icce in yana dan karami inda kake so za ka lankwasa shi amma in ya girmawa sai da ka gare shi yaro yana dan karami ka samu tsoron Allah wallahi yana tashi da tsoron da zai tashi shi yasa kenan babban gurnu da za ka wa 'ya'yanka ka ba su tarbiyya ta gari su zama to wasu tsoron Allah wanda suka san Allah wallahi ko ka tafi ka bar su ba ka yi bakin ciki ba ka yi nadama kuma ba duniya ba kace tsoron musu tsoro kasu sha wahala ba ta sha wahala domin Allah ne ya alƙawari ce man amina saliyan min zakarin aw unsa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba rayuwar ta duniyar kanta da kake mun tsoro wanda kanta ce kake ka tsare can ka tsare nan duk gaba ɗaya wannan Allah ne yake ba mu yake yin sarya bayansa duk inda kake tsoro tsammani ba ta nan bane in ka ce yanzu misali za ga wani ya tsatsare dan shi dole sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza saboda kada sha wahalar duniya to sai yayi abin da kace kuma ya sha wahalar duniya yanzu nawa ƴaƴan sun yi karatu sun yi dukkan wani abin da ake neman digiri da ake amma kuma ana wahala ga wanda bai iya rubuta sunan shi ba amma arziki kamar yana ko ina ya zaɓe shi abu ne na Allah shi yasa babban gurgu kuma kai da kanka in dai mai tunani ne mutum ka kalli 'ya'yanka ka ka ba tarbiyya ta musulunci sun tashi 'ya'ya nagari ba abin da ya dame su wanda al'amari na addini wala za ka yi murna amma dan irin abin da ake musamman ko san yara idan suka ga arziki tare da su ko tare da iyayensu to wannan yakan sawa yaran tun yana dan ƙarfi kaga shi tunanin wannan abubuwan da kuke tunani ba bai taso ba kansu shi kadai abu biyu ne ko yanzu a yi maza maza a bani abin da zan yi harkoki mai yawa ko kuma kawai a mutu a barbe shi ne kadai a kullum a cikin ni da yake ko ka ɗauka ka bashi yanzu kuma abin da yake so ko da in ka bashi zai ɓata shi haka yake so suna haka kenan akwai haɗari ba na wasa amma idan an ba da tarbiyyar to babu shakka a wannan lokaci kuma insha Allah za a yi murna ‘ya'yanka za ka yi murna lokacin iyaye a shekaru a baya in ku manta ba iyaye a da abinda suke tunanin su ya sha tunanin iyaye a yau su iyaye a da ba abin da ya damu su sai dan ma ya tsammanin ma kamar an tsane shi kan baka da duk wani abin da za a maka na gurno ba amma komai ba maka amma kuma wajen a tattara ka samu tarbiyya na maka duk abin da za a maka ka samu tarbiyya mai kyau za a maka amma in dai a maka wani abubuwa ne wannan da na nuna maka rayuwar duniya da wani abubuwa na baka baka samu ko suna da kai saboda su abin da ya dame su ka zama ɗa na gari shi yasa suke cewa idan ka idan ka to duniya ta so shi in ka so shi duniya ta ke shi da ka ɗare mishi gindi ya fandare kuma kai ma a gobe kuma ka ɗan da kudar amma in gaba ya tarbiyya ta gari to shi ne wannan u an busa kuma a halittun yaran da tarbiyya ta gari ne ake haka ne yau idan muka diba halin da al'umma take ciki na lalacewa tarbiyya ya kai abu bakin ciki yanzu ka diba ga 'ya'yan musulmi irin abubuwa daban-daban da ake ba labari abin da bai kai ya kawo ba yaro kaɗai ya kashe gaba wannan ya faɗa wannan a kashe wannan a yi wannan ga shaye-shaye ga abubuwa daban-daban kuma musamman wa'in abubuwa na zamani duk suna ka gudunmuwa kan wa'in abubuwa suna kallon bim ana kashewa ma imani yaro tun da tun da yana sa kai suna boss sun ya dan kare kuma ya san boss mai kashe mutane kaga yanzu a cikin zuciyarsa yana dan kare ma amma babu kyau kaga a yau dole tarbiyya sai an ja damtse ba irin da damu da babu wa'annan matsaloli amma yau da hukun ba tere wannan da kake gani tere wannan da unguwa guda ce ake tara katon unguwa musu tere daya a kan zikirin samariya aji ita ce ita ma yan da za a kunna ta da gari wuce awa ɗaya da wani abu sai a kashe ta amma yanzu ko ina tere ce aka wuce wannan yanzu a hannun kowa tere ce kana daji ma tere gare to kaga kenan a yau al'amari ya yi karfin tunanin dole mai tunani dole sai an dage domin wa'inda magiya Allah ta wannan hanya suke karantar da 'ya'yan musulmi hanyar da za su zama to ba na gari ba kuma duk abin da ake a turai yanzu a kai tsaye na gan shana kenan dole yara su kwaikwayi wa'innan nasaru da abubuwan da suke in shaye shaye duk abin da ka sani a can to sau da haka za su yi kokarin watsa shi duk duniyar tana gani kai tsaye kaga kenan dole a nan mutum ya tashi tsaye wajen kokarin ba da tarbiyya ta gari ga 'ya'yansa ko da yara za su sha wahala kar ka kalli wannan wahala sai da abin da zai biyo baya a gaba sai Allah ta ke cewa alaiha mala'ikatun gilazun yace wannan wuta tana da wasu mala'ikai masu gadanta masu tsananin zafi shidadu ga karfi ga karfin zuciya ma'ana ga zafin zuciya ga karfin jiki na daidai ba su da tausayi kenan masu zafin zuciya na biyu karfi gare su baka iya kubcewa baka iya gudu ba kuma wa'annan mala'ikai ba ruwan su da maganar ka ko da dadin bakin ka a suna ya asuna Allah ma amara ba inda duniya bane kana iya kana labe shi kamar shafuri na ba kashi iya da su wancan Allah ce la ya asuna Allah ma amarahu ba sa saba Allah abin da umarce su idan Allah ta'ala ce su bugi mutum su mishi azaba iri kaza haka za su ba abin da su yasa duk abin da dan wuta zai faɗa malaikai ba su ya maliku li yaqdi alaina rabbukum la innakum majisu illa za ku zama da garji ina ku bil haqqi walakin aksarkum la yaqilun ba kwasan gaskiya saboda haka da waɗannan mala'ikai wa ya fa'alu da bayi umaru suna aikata abin da aka umarce su ba a umartar su a ce ku yi su bari a su kawai inda an ce su yi za su
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون to sai kuma wannan aya ta gaba ita kuma kishiyar wacce can ya ayyuhal ladina amanu na ku ya ayyuhal ladina kafaru ina ga ita ne ta cikin alqur'ani inda aka kira ai kafirai da sunan aka ce ya ayyuhal ladina kafaru amma ya ayyuhal ladina amanu tamanin da wani abu ina ga ta kai da takwas da tara aka yi to kadiba ya ayyuhal ladina amanu ga ta ko ina amma ya ayyuhal ladina kafaru wala dina saboda haka kaga ba su da iman da za a kira su ya ayyuhal ladina kafaru ya ku waɗanda kuke kafirai la ta'tadir yau kadda ku ga hamzani a yau ma'ana rana ta gobe kiyama ba abin da mutum zai zo cewa Allah ni ai dan kaza ai wani ne dora ni kaza ai su wani su kan faɗa babu mutum Allah ya baka hankali to an gane ka idan Allah ta'ala ba ka hankali da zaka gane ga gaskiya ga ƙarya kai ta rikewa idan kai aiki dan kanka in ba mu kai ba dan kanka amma ba a zuwa rana ta gobe kiyama mutum ya zo ce ga hamdare shi an turo annabawa da manzanni kuma sun isar da sako na Allah kowa ya samu labarin abinda Allah ya turo su idan mutum yana so kaga zai bi hanya wani zakarantar da al'umma idan mutum ya ƙiya kuma sai saki hanyar ya abin da ya gada ma to in ga abin da ya gada ma shi ne babu hamzari a gobe kiyama ba abin da za daɗin baki bayyane kafirai suna yi shi sa Allah ta rage ta wa in yasu aji wa hu min al-mutaqin suna ƙoƙarin yadda za a yi a ba su dama su dawo duniya ba za su yi suna cewa idan rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun amma bai amma shi yasa kadai daga nan duniya ne ake gyara wani za a gyara in ba a gyara ba har aka bar duniya to ta baci Allah kare mu da yin dama kuma kiyama ya yi wallazi na kafa wula ta ta zuri yau kada ku kawo zuri a yau dan in kun faɗi ma ba a karɓa ba kenan hanzarin ku da shi da babu duk ɗaya suke ku faɗa ko kar ku faɗa duka a banza yake baya da amfani inna ma zauna ba kuntum ta'malun sai Allah ta'ala zo da innama adatu hasan yace lalle hakika abinda ake aka saka muku wannan azaba da mummunan sakamakon nan shine abin da kowa aikata kenan wannan innama ta zo anan dan ta duk wanda ka ganshi a gidan wuta shi ya rabu da shiga wuta babu kuskure dan ba irin na nan duniya bane wanda ana iya a kai mutum cikin kaso ko wani abu mai kama da haka akan kuskure amma a lahira in mutum nawa suka shiga gidan wata kowa shiga yin dalilin aikinsa ba wanda aka wa kuskure ba a ƙara shi yasa can suke cewa man yi bi rabbi fala ya khafu bakhsan wala rabb idan kai imani da Allah kai aiki na gari to ba ka samu wani abu na bakhs an ce bakhs a rage maka wala raha ka ƙara maka idan ba a ƙara masa ni ba za a rage maka ladanka abinda kai na aiki na da'a ba a rage maka can kuma abin da kai na banna ba za a kara ba ko daidai da bakin laifin ka haka za a gwada ba saboda aka ce na babu hamzari a rana ta gobe iyama domin kowa an saka mashi ne iya abin da ya aikata wanda ya aikata alkhairi to ba abin da ke biyo baya sai alkhairi wanda ya aikata sharri ba abin da zai biyo baya sai sharri kusa a nan duniya kamar shirka ce abin da kowa zai da damuna shirka a gonar shi zai mutu abin da ka noma shi za ka ɗauka yanzu misali mutane sun sa hatsi da dawa da wake da jala a gonarsu wadda kai ka sa riri da aka kai ma abin da kai ka jaka ɗauri riri su su ɗawa da suka shuka to haka duniya take duk abin da mutum ya aikata ya shuka shi da zai ɗauka ka aikata alkhairi to za ka yi murna za ka yi farin ciki idan ka aikata sharri kuma za ka yi baƙin ciki musamman ma waccan ayar makaranta ta baya idan mutum ya ɗora ‘ya'yansa akan tarbiyya ta gari bayansa ya tafi abubuwan da zai samu rana ta gobe kiyama wanda zai farin ciki sai Allah domin ‘ya'yanka kasabcinka ne idan suka maka addu'a to ta sha bamban da addu'a da duk wanda zai maka domin su addu'a su kamar da malamai suka yi bayani kai sai ana sa ta a kwan cikin aikin domin Allah sallallahu ne ya faɗa ce idan mata insanu in qata amalu yace illa min salasin a ciki kaga bayan sarkatin jariya ya ce ilmin yutaba ya ce ne a waladin tsari shi yasa ya kayyade dan dan ba kowane da abin kaga can aka ce sarkatin jariya ilmin yutaba sai wani wannan aka ce a waladin za ka ce ne tsari ya dubu da kenan ba wani dan ba ya maka addu'a ba kansa ma bai ma addu'a wani bai masa ne wai shi ne a yanzu zaka ji ana nan jewo mutum ya ce shi wallahi a shekara ba bai tana uban shi ko baban ka ya mutu ko ya ne kai shekara wata da shi ina ga dukkan musulmi mahaifinka ya rasu a ina ga ba a ce baka tana kowace sallah lokacin da kai sujada ba za ka mance mahaifinka a ce har ka ɗora sujada ka yi raka a hudu baka tana mahaifinka da ya mutu ba ko mahaifiyarka ba ai baka da tunani a lokacin da Allah ke karɓar addu'a ka ɗora goshin ka kasa ka ce Allah ka gafarta iyayena wanda tabbas Allah musa baka zai gafarta musu amma kamar ce kana sha'anin ka yau kai ma ka shiga cikin wancan nan kenan amma in dai dare na gari ai ba zai mance ba a ya wuce a ce shekaru sun sa mutum ya mance ba ya wuce wanda ya zama sababin zuwan ka duniya gaba daya duk abin da zaka yi ba zaka iya saka masa ba to amma kuma ya ga mutum wani wallahi sai shekara ko addu'a ɗaya da iyayensa kuma malamai suka ce addu'a nan da ake magana lalle sadaka tana lada amma addu'a ga mahaifa ta fi sadaka lada kowane iya lada amma addu'a ta fi domin inda ka zaka riba da sai na addu'a ko ina ga sanar barkata saboda alisai na sadaka sau da kenan ashe idan mutum ya ba da tarbiyyar ta gari shi ne zai ci garabasa domin ka yanzu masu kamar 'ya'ya goma misali kullum ta duniya kowane iya ɗora goshi a sujjara ya zana sai Allah ma gaba tana yiwuwa ma a lokaci ɗaya suna guri ɗaya suna sallah tare kowa ya ɗora goshi ƙasa yana sai Allah gafarta ma biyu ko ma ya kace gani yau kowa ya ɗora goshi Allah yana kallon su yana jin su kowa yana sai Allah gafarta ma biyu amma shi ne kuma yanzu kai gafarce ko kuma sai dai abu da aka samu ana yi al'ada a garin in an ƙarin sallah sai a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan aka ce maka ka je kawo dalili bakar dalilin za ka ya sa yan uwa mutane su gane da kyau abin da yake da hujja dalili shi ake cin ribas abin da ba shi da hujja ba shi da ba a cin riba mu kuma abin da ake fata a kullum mu yi abin da za a ci riba ba abin da za a faɗi ba ina ko kasuwa ma ai ana neman da za a ci riba ba idan ka sayo kaya baka ci riba ba ai baka sayo shi to saboda haka ya kamata duk mutum mai hankali kada ya biya cewar a wani ya yi kaza ko wani bai kaza me abin da zai amfani ya amfani iyayen mu yi tawa iyayen mu addu'a kuma haka nan masoyan ka ma ai baka manta su yanda baka manta iyayen ka ba ƴan uwan ka masoyan kai al'ummar musulmi ga baka manta yanzu ka yi sujjada ka dole goshi ka mance ka yi sallah raka a huru baka ce Allah gafarta musu da masu ne da wata tura don ya kana mutum mai imani ka san lokacin lokacin karɓar addu'a ne ai za ka yi addu'a da duk wanda ya dace ka mishi addu'a saboda haka kenan tarbiyya ta gari tana da amfani shi ne ke sawa ‘ya'yansu amma in ba ya haka ba ta babu wani lokaci nan bakin kasuwar dole gadar wannan ka arewacin kasuwa a buga da ku na ga wani yana tallan wani wake suna ya ga asuwakin shi yana tangadi ya tuntub da wannan ɗan leda na shera kusa ya zubta asuwakin yana tangar tangar a bakin gadar nan ma yana ce na gode Allah da ya halice ni iya tangar tangar wallahi karshe sai fara garin in ya kusa ya kusa sai ya tangal-tangal sai ce na gode Allah da ya halice ni kawai sai ya tangal-tangal a ƙarshe ya kuma sai fara cingar da dama abu ke yi ta sau da Allah yanzu irin haka kamar ɗanka a haka ake ba za ka yi bakin ciki duk da aka ce ‘ya'yanka kuma yanzu ‘ya'yanka a ce yau ga ‘ya'yanka a kan hanya ta kare ‘ya'yanka suna karanta alƙur'ani suna karanta sunna ka ga ‘ya'yanka a masallaci ‘ya'yanka suna duk ayyukuna masallaci in kuma yanzu akwai abin da ya murna irin wannan ko wanda yake bandarana shi ma in ya kwan biyu hakan yake so yanzu misali a ce kai ne shugaban tutar banna amma yau idan ka kai wani lokaci ka kana kokarin barin duniyar kai ma wannan abu ya yi nisa da kai yanzu kai ma so kake ina ma a ce kai ma kana da 'ya'yan da gari kuma kai ma yanzu abin da ke burge ka 'ya'yan da gari suke burge sau da tarbiyyar da kin da amfani kuma musamman idan gida aka ba na sama tarbiyya to an kare na ƙasa duka suna kallon shi yasa yara a gida mafi yawan ku kalla babba suke kallo idan babba yanzu misali idan babba ya ɗau hanya kyakkyawa to in Allah ya yarda na ƙasa duk za su yarda musamman kuma kai ma ka ba su tarbiyya sun san kiman na gaba da su kowa zai kalli abubuwan da yake mai amma in sama ta ɓaci babba ya lalace don kasa ma sai gyaran Allah shi za tarbiyya mai kyau take da amfani a cikin al'umma wai na gane za mu iya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته